حسبي مصطفى محمد وعلي طيب الطاهر المعصوم سيما بقية الله في أرض صاحب الحسب والزمان اللهم له فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته To, jiya na ɗauko mana bayani dangane da fitan imam alaihi salam daga madina inda na tsaya kan inda ya rubuta wata wasiya bayan wasiyar da ya rubuta ɗan uwansa muhammad bin hanafiya wanda ya yunke ta da hatiminsa sai kuma wata takardar da ya rubuta zuwa banu hashim wanda yake ce masu wanda ya riske ni zai yi shahada wanda kuma ya yi jinkiri ba zai kai ga nasara wasara to bayan magariba kuma na yi dan lokaci dangane da waɗansu darussa a cikin shi wasiyar imam alaihi salam to zan ɗora daga nan akwai waɗansu ruwayoyi da suke nuna wata fahimta ta masumai wanda bisa saninsu da hikimar allah a abu sukan tafi da rayuwarsu hakanar bisa sanin abin da zai sun san lamu halarta zuwa misali shi imam alaihi salam ya riga san zai shahada ne amma kuma ya fita to wannan iya cewa to tun da ka san in ka je kashe kaza a yi me zai sa ka fita ka kauce ma kisan ma ka je wani wuri yadda yake ta nan ba za a same ka ba kamar yadda shi dan uwansa muhammad bin hanafiya ya ba ya masa nasiha yake cewa yaman ne domin yaman akwai magoya bayansa da magoyan bayan mahaifinsa da yawan gaske kuma tafiyarwar ƙasa in kuma wannan bai yiwu in wannan in ya yiwu hakar masha Allah in bai yiwu ba kuma ya yi wani falalin daji ne ko duwatsu to sai ke cewa ko da duk duniyar nan ba mafaka gare shi ba dai zai ba ya zai da ɗan ma'auya ba baya ba wannan iya cewa idan idan sun san abin da zai auku mai yasa suke tafiya akan abin da zai auku sai mu ce wani abu ne wanda yake lamu halatta zai auku kamar likita alal misali wannan misali da ba wannan wanda mutum kamar likita ya duba wani maras lafiya sai ya nuna ya gaya masa cewa sauran kwana kaza ya mutu masar bisa binciken abin da ya sani ya ce misali misali sauran kwana uku ya mutu to idan likita ya gaya mutum haka to wace dabara ta rage yanzu ina tambaya idan likita ya gaya mutum zai mutu yanzu to ya zai ya kauce mutuwa ai ba zai ba zai kauce sai fuskanci yadda ya kamata ya mutu kawai alal misali akwai wani irin wannan wanda ainihin aka aka aka yi masa aiki aka nuna masa kuma lalle ba zai daɗe ba zai mutu to sai yunkurin ya tafi ya ya mutu a makka ya nemi ya je ya sami umra sai kuma a- yana jira kafin a filin jirgin sama sai ya rasu kafin ya tashi kaga shi shi ya yi niyan ya je ya je can ya mutu tun da ya san zai mutu to amma da misali wannan wannan na- ina ga maka kamar na likita ne kai aka ga maka likita ya ga maka za ka mutu saura kwana ka za ka shirye shirye ne za ka mutu to shi shi masumi an ce masa za a kashe shi kuma a ga wurin za a kashe shi shi ya riga ya san hakan dama wani abin da zai faru ke saboda fa- fa- sa- ba- faɗan abin da zai zo ba yana nufin hukunta abin da zai zo ba domin allah ta'ala ya san abin da zai zo saboda haka shi ke ya ya ya- in an- in ya sanar da shi ta wata hanya cewa ga abin da zai faru alas hakanan zai faru da to wani lokaci su masu mai tun da tun da su sun san abin da zai zo in suka yi mu'amala da shi a- a- a sun san ba ba- za mu halatta abin da zai faru ke amma ga sauran mutane wanda ba su san abin da zai faru ba su za su ga cewa ga abin da ya faru ne haka nan kawai Saboda na faɗi wannan ne domin in su rawayi dangane da tarihi ya nuna haka muƙaddara misali ba ba ba wanda ya san abin da zai faru imam hussein ya fita ne da nufin ya tsira da ransa daga madina sannan kuma ya tafi kufa ne akan mutanen kufa sun yi masa mubaya zai je ya zuwa ga abin da jama'a da suke- su- suka yi masa mubaya to amma kuma tun a hanya ya sami labarin abin da ya faru kuma ya fa- ya san cewa ba makawa ga abin da zai yi saboda ka yi mu'amala da abin da sanin abin da zai faru ne ba mu'amala nan akwai inda yake cewa ne ruwayan da yake cewa ainihin eh, ma- ma- shekul mufid da isnadinsa ya samu ruwaya daga ya zuwa tirin tirin ya zuwa ga abi abdullah alaihi salam ke cewa yayin da abu abdullah alaihi salam ya fita daga madina waɗansu gungu na mala'iku wanda yake ayyanannu sun gamu da shi a hannunsu akwai makamai Maka- ma- ma- makamai daga aljanna suka yi masa sallama suka ce ya hujjatan lahi ala khalqihi ba'da jaddihi wa abihi wa akhihi inna allaha subhanahu amadda jaddaka bina fi mawatinin kathira wa inna allaha amaddaka bina suka ce ya hujjan allah a doron ƙasa bayan kakansa da babansa da ɗan uwansa Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafa kakanka da mu a wurare da dama in dade kamar shi ne tsarin ƙarfi na runduna madad aukaru wato ainihin ga rundunar mayaka mutane sai aka turo waɗansu gungun mala'iku su masu kai taimaka musu ta ce waya wuraren yake da dama an turo mu mun taimaka ma mayakan kakanka to kuma yanzu Allah ta'ala ya aiko mu mu karbawa sai an- eh, sai imam Hussein alaihi salam ya ce da su al-mau'idu hufrati wa buq'ati allati astashiru biha wa hiya karban ce to mahaɗan mu da ku rami na, da wurin da bigire na wanda zan yi shahada a wurin karba wato matsa karba inda nan ne rami na yake nan ne kuma zan yi shahada fa- fa'iza warattu haɓa a tuni in na kai ga wannan muhallin ku zo min na zo wurin shahadar sai ku sai suka ce da shi ya hujjatarla umir a amurin murna na sama'u wani ɗi ko kuma amurna nasma'u wa nuti ka umarce mu mu bi- mu ji mu bi ko kuma al'amarin mu muna mu ji mu bi fa hal takhsha min adu aduwin yarqaka fa nakuna ma'ak kana jin tsoron wani maki da zai riskin maka ya ya riske ka mu kasance tare da kai shi ya ce mu haɗa a karbala inda zan yi shahada sai su ci to kana jin tsoron wani maki mu kasance tare da kai sai ya ce da su la sabila lahum alai wala yalquni bi karihatin aw asila ila buqati ya ce ba su da iko kansu ci mu in ba za su ba za su same ni da wani makaruhi ba wani abin kima har sai na kai muhalli na wannan wannan wannan ya riga ya san cewa la fi ma la budda shahada zai yi kuma akwai muhallin shahada kuma ya san ko me ya faru zai je gana to sai kuma in su gungun gungu-gungu na musulmi aljannu su ma suka zo gare shi suka ce da shi ya sayi da na na hannu shi a tuka wa ansaruka wa murna bi amurka wa ma ta sha falau amarta na bi katil kulli aduwin laka wa anta bi makanika laka bainaka zalika suka ce ya shugabanmu mu magoya bayan kai ne shi'a da ansar duk ɗaya na hannu shi'a ta kawai ansar ku duk ma'anar sa muguwa ba ka umurce mu da da umurninka da duk abin da kake so in ma abin ka umurce mu ne mu mu kashe duk maƙiyanka alhali kai kana nan inda kake duk da za mu da za mu yi maka maganin su sai imam hussein alayhi salam ya ya musu addu'a da ya ce ce za ku mallawa khaira ya ce da su awa ma qara'atum kitaban la al-munzara ala jaddi rasulullah shi ba ku karanta littafin Allah wanda aka saukar a ga kakana ba alai kakana manzo Allah ba aina ma takunu yuddirkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada karanta wannan ba to duk inda kuke mutuwa za ta zai za ta zai ke muku ko kuna cikin hasumiyoyi ne wato ainihin karfafan hasumiyoyi duk da ka dai mutuwa za ta riske kuma Allah ta'ala ya ce labarazar ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji da ولو كنت في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم كنا كنا cikin arfafan gine-gine sai waɗanda aka rubuta musu kisa sun fito ya zuwa muhallinsu makwancinsu wato in dama ga wurin da za a kashe za mu halatta sai ka je wurin wannan littafin Allah wato irin wannan Allah ta'ala yana raddi ga masu cewa masu ce mai yankunsu da kuna tare da mu da ba kashe kowa da ba ku fita ba da kuna nan kuna tare da ba kashe kowa sai Allah ta'ala ke ce su to ka ce mu su ku ku tunkuɗe mu kanku mutuwa inda gaske ka ce mutuwa Allah da ko da ko da kuna na tsagi da gine-ginen ku harfafa wanda aka rubuta ma kisa din za su fita ya zuwa wurin halin kisa kowa ne makwancin ka zaunanne ne sai ka je makwancin wani lokaci irin wa'annan mutane wa'ansu suka sukan kasa gane yaya za a haɗuwa ma wannan da shari'a har ma akwai wani wanda yake cewa shi ya lura cewa biyun ba su haɗu ba ne aka ce masa kaddara sai ce to ka kawo da shari'a ke ko kuma sai a sa kaddara su kawo da shari'a ɗaya baya kawar da ɗaya labari ne na abin da ma halatta zai zo tun da yake Allah ya sani yana yana iya faɗa ma wanda ya so amma zahirin magana abinda mu muke gani za mu ga wa- wayansu abubuwa suke aukuwa su kai ga wasu kuma inda ainihin yana nufin in abu kaddararre ne kamar shi Allah ne dama ya tsara ka za a yi saboda haka haka nan za a yi din to zai zama wanda ya yi yin baya da laifi kamar an dama an tsa- an tsara mutum za a kashe shi ne shi Allah ne shi da aka kashe shi sai kuma aka kashe shi kaga shi yasa aka kashe shi kenan ba al'amarin ba haka bane ya ya sani ne da s- bisa saninsa cewa su wa'annan mutane abin a kyale su ne abin da za su yi kenan saboda haka suna da laifin mummunan aikinsu amma wannan ba da labarin abin da zai zo daga babin sanin Allah da abin da zai zo na don shi bai koya masa ba abin da ya koya masa to sai ce ba ku karanta wa'annan ayoyin ba ya ce fai za a kamtu bi makani fabe ma za ya fitali hadar halk almuta awus in abin in zama na inda nake zan ba za da ko ina ba ko ku je ku min magani makiyaya to da mene kuma za a jarraba wannan wan- wan- wan- wannan wannan halitta shi kuma wato in abin ima mai zaman sa ne sai ma- sai aljannu su je duk su kashe makiyarsa ko gaya mini wa- wa- ina aka ga jarabawa kuma da wa- wa- ta ina aka jaraba su makiya suka nu suka ma'amayar da ƙeyarsu ta ina kuma aka gwada su kuma muminai suka gwada imaninsu ta ina aka gwada shi imam din da mabiyansa ta za- ina kuma aka gwada ragage da cikin wanda suka rayu suna bin shi suka gudu da suka ga kisa ne kaga ba jarabawa ke mutum ma yana iya ganin wannan a- a- a bayan hikiman gaba ɗayan zaman mutum a doron ƙasa da aiko masa da manzo da- da bidan ya shirya da kallafa masa waɗansu abubuwa in abin a ce a ce- a tambaya ne shi eh, an gagari Allah ne sai ce ai ba gagari Allah to me yasa Allah bai gama da makiyarsa ba kawai yasa annabin sai isar da sakonsa kuma shikenan aka gama da makiya da wani ya taso kawai sai a mangare shi sai shikenan sai a huta to idan haka ya kana to an an rusa hikiman kuma jarabawa ai. an an rusa hikiman an jarabci mutum an ba shi dama ya sami tsira ko ya halaka idan ya zama maki yana kwance a shimfiɗansa ma sai ya mutu kawai sai ya zama annabin baya da makiya kawai su kuma su mabiyansa ma ai kaga su kuma ba a jaraba su ba. saboda komai zai zama kawai da ma- mutum ya ƙi- ya makin makin kawai sai kenan sai ya mutu kawai sai a wuta to kaga su ma ba a jaraba su ba in komai ya zama na ainihin hata man aka je yaƙi kawai za a halaka makiyan ku ne sai ku dawo to ai ba jaraba wane ne ba za shi jihadi ba idan mutum zai tafi jihadi in ya je ya tabbatar da cewa in ya je zai dawo da ransa da lafiyarsa da ganima mai yawa waye ba za shi ba sai ya dawo tun dinga cika baki ya ce haɓa ai zan ma saro ni kenan kawai sai wayansu aljanu su zo su kasa da shi ko mala'iku suna wa- wasu maƙe musu ka fito suna ta cika baki kawai kafin ma mu fara wani abu kawai mala'iku da aljanu duk suka gama da su sai muka kwaso ganima ai sai dai rububin kwasan ganima kawai to da me aka jarraba mutane kaga me hikiman gaba ɗaya ɗora mu a doron ƙasa jarrabawa ce me hikiman aiko manzo cikin mutane ya kira su jarrabawa ce a wasu su yi girman kai har su tursasa shi su tursasa mabiyansu har su kore su har su bi su da yaki a hankali a hankali in Allah ya nufin ba ba- ba ba su ima manzon ba har ya tabbatar da addinin sa haka Ta- duk jarabawoyi ne ana jaraba nan da nan wa'annan da wa'annan to shi ne to yi shi ke cewa ko su ma- su in ma- ne zama na nan ko gaje ko gama da makiya na to jara- na jarabawa ta kuma take ke wabi ma za yuktabaru to da me za a jarabci mutane wa man za ya kunu sakinin kubrati bi karbala to wa kuma zai zauna a- a ramina a karbala in ba wannan jarabawa a ce kawai imam ne misali ya mukaddara dama Allah ya ya sa za- kwanansa zai ƙare kuma Allah ya sa zai yi zazzaɓi ne ya rasu to kuma allah ya sa yana tafiya ne za shi karbala ya je can ya zauna kawai sai zazzabin ya same shi sai ya rasu sai aka bizne shi a inda ya rasu sunan wurin karbala to ya ka gani ba in- ba- to wa zai je ya zauna na wasu za su zauna amma kalilan yanzu ya kake ganin karbala mara ina faɗin cewa lokacin da muke bikin tuta a daidai lokacin ake yin bi- wannan bikin tuta inda mutum koda bai ga hoton ba ya ga irin ya- koda ho- koda bai gani yana lokacin da ake bai ya duba hoto zai gani zai ga hotunan yadda fifin mutane a aramin imam wajen canjin tuta ga yadda mutane suke kuka to da misali kawai imam ya rasu ne shikenan ya rasu shikenan na da tuna da ya rasu amma yaya me yasa waɗannan jama'a har suka je suka zauna suka yi mai da wurin gari suka suka wurin ya ya- ya sami darajar da ya samu duk saboda albarkan wannan jarabawa da aka yi masa to shikenan wa qad ikhtara Allahu yawma da hal'ar kuma alhali Allah ya zaɓe ta ita karbala kenan turan da ya shimfiɗa ƙasa ya zaɓi wannan ƙasa ƙasa ce mai daraja turban ji- jikan manzansa ne wanda ƙasanta ƙasanta kawai in an- in an ɗebo ya- haskensa ana gani a saman bakwai ya sa maka rawaito i- mustahabbancin ƙofa goshi a kai wajen sallah don yana keta sa- sa- saman bakwai da ƙasan bakwai da has- haskensa na keta ƙasan bakwai hasken turban Hussein to tun tun ran da Allah ya shimfita ƙasa ya zaɓi wannan wace alaha maktalan da shi'atina ya sa kuma ne kuma goya ba mu nan da aka kashe su ويكون لكم أمانا في الدنيا والآخرة كما يزم أمانة غريسو دنيا الغيرة وتوكش ذا كشف أما أمانة دنيا الغيرة ولكن تحضرون يوم السبت يجي أما كزورانا سوا وهو يوم العاشوراء الذي في في آخر في آخره أخته زو رانا أسبت وند رانا عاشوراء وند أرشان ذا كشف ولا يبقى بعدي مطلوب من أهلي ونسبي وإخواني وأهل بيتي ya zama ba wanda ya saura wani wanda ake bada na iyalaina da dangina da 'yan uwana da iyalan gidana ko yi tsara bi ra'asi ila yazidin la'anahullah kuma a tafi da kaina ya zuwa yazid Allah ya la'ance shi wanda kun ga imam ya ba da labar yana ga ma aljannun nan abin da zai faru da shi sai aljannun suka ce nahan wallahi ya habiballahi wa ibn habibihi laula anna amraka ta'a wa annahu la yajuzu lana mukhalafatu qatalna jami'a adaika qawla an yasiru ilayka sai duk aljannun nan suka ce to mu mas- ya ya wallahi ya masoyin Allah kuma dan masoyinsa da ba dun al'amarinka do da'a ne ba to al'amarinka dole mu bi ba ana saba ma imam da ba na almurka dole dole mai maka da'a ba kuma bai halatta gare mu saba maka ba. da da mun kashe duk makiyanka kafin masu zo gare ka fa qala salawatullahi alaihi sai sai eh, imam alaihissalam ya ce da su wallahi mu mun fi ku i- mun fi mun fi ku iko a kan su makiya wato wasu aljanu suna ga za su iya su fille musu ya ba shi to ai mu mun fi ku iko a kansu walakin la ya halaka man halaka an bayyana wa ya hayya man man hayya an bayyana wannan ayan alkur'ani ne wato amma hikimar kenan wanda zai halaka ya halaka bisa hujja wanda zai rayu ya rayu bisa hujja wato kenan za a yanke mu mutane hamzari ne ga hujjar Allah ga shi ya faɗi ya faɗa musu saƙo ya isar musu da komi ya yanke musu hujjoji kan cewa bai cancanci su kashe shi ba ya kamata su yi mashi a'a ne kuma wajibin su ne su yi wannan su ce a'a lallai ka zo kai masarki mu baya a kawai ya ce masu "Mm, ba ku ga cewa ya duk ya gaggama ya yanke musu hujja ya zama ba wani hamzari gare su sannan su kashe shi din don ya alizimta musu hujja in ba ka ba ko shi imam yana bukatar mala'iku ko aljannu ko shi in ya- in abin ya so ya ya- ya ce do'en nan su mutu ne sai su mutu din amma kuma in aka yaka nan ina hikima a ciki ku gaya mini eh, in inda annabi yana son duk maƙiyansa su mutu in ya ce musu mutu mai za su yi Za su mutu. to idan duk suka mutu ina gwaji yake Yanzu idan suka mutu ina za ka yi su aljanna ina tambaya ne to wa ya kai su wuta kenan ina tambaya ne ba shi ta kuɗa su wuta ba kenan to amma shi rahmatan lil alamin ne in ma har za su yi adawan ne sai dai su yi don kansu su gamu da abin da suka jama kansu ko la'alla kuma wani ya shirya a cikinsu ba wani sun yi adawa da annabi sun zama sun bi shi ba to ka gani saboda haka shi- shi rahama rahama ce A- ana so a lizamta mutane hujja ne wanda zai halaka ya halaka bisa bayani wanda zai tsire ya tsira bisa bayani shi ma kaga wanda ya- ya rayu ya rayu bisa bayani ya san ya san abin eh, abin da ya imani da shi ya kuma san abi- abin da ya yarda da shi ya tsaya kyam akai hatta har ma ya- har har a kashe shi kaga shi kenan shi ya fita haka kuma shi kuma wanda, wanda aka aka tsaida mashi hujja shi kuma ya tsaya kyam akan abin da yake har ya kisa ya kashe kashe ya kashe kashe ya yi dariya shi kuma shi kuma kaga an fita shi ma an fita saboda haka gobe kyama wutansa tsaf na wanda ya- aka aka yanke masa hujja aka ga masa duk gaskiya ya ke kashe kashe kuma shi ma la mahalarta zai mutu ko a kashe shi ko ko ya mutu to kaga hi- hikiman kenan wannan ah, wannan abin da muka karanto da an samo shi daga littafin Muhammad bin Abi Talib sai kuma wan- wan- wannan ah, wan- wannan ruwaya din na- ya cewa ainihin lokacin da imam alayhi salam ya niyan fita daga madina ummu salama radiyallahu anha ta zo gare shi ta ce masa eh, ya bunayya la tahzani bi khurujika ila al-iraq yace ta ce ya ɗana kada ka yi bakin cikin fitan ka zuwa iraq fa inni sami'tu jaddaka sallallahu alaihi wa alihi yaqul يقتل ولدي الحسين بأرض العراق في أرض يقال لها كربلاء Cinaji kakanka yana cewa za a kashe ɗana Husaini a ƙasar Iraq a wata ƙasar da ake ce ma Karbala cikin Iraq. Sai Imam Hussein alaihi salam ya ce daga ya umma wa ana wallahi alamu gari shi amma ni ma na san haka wallahi na san wa inni maqtulu la kashe ni za a yi ba makawa walaisa li min hada buddu ba makawa gare ni ga wannan wa inni wallahi la arfur yawmal ladhi uqtalu fi ni na san yinin da za a kai shi ne a cikin sa wallahi na san yinin da za a kashe ni a cikin sa wa arfu man yaqtuluni na san ma wanda zai kashe wa arfur buqatan lati urfanu fiha na san daidai wurin ma da za a bisa wa inni arfu man yuqtalu min ahli baiti wa qarabati wa shi'ati kuma na san waɗanda za a kashe daga iyalan gidana da makusantana da magoya bayana wa in arattu ya wa in arattu ya umma uriki ubrati wa marji in kina so ma ya umma zan nuna maki rami na da wajen bakwanci na daga nan suna nan madina yana yan ma mata cikin gama shi don akwai ruwayan dangane da wani rana in musalama din nan wanda aka ce ta yi mafarki cewa an yanko wani bangare na jikin annabi sai aka ɗora a cinya sai ta farka birgigi mafarkin ya birgita ta an yanko yankin jikin annabi an ɗora a cinya ta birgita ta ga manzo Allah firgici ta ce ta yi wani mafarki mai firgici sai ce menene ta ga mashi wani bangare na gani an yanko a jikin ka dora ci sai ta ga manzo Allah ya murmushi sai ce ai alkhairi Fatima za ta haifi ɗa za ki raine shi don ana kinayen dora abu a cinya a ce ai a cinyan sai girma na shi rike shi hijir na roƙon jariri ba ana dora shi a cinya ba ne ya ce ma'ana fatima za ki za ta haifi jariri ke kuma za ki rike jariri kuma ya lai ita ta riƙi imam hussein bayan wafatin mahaifiyarsa saboda ya zama da saboda ka ya zo na ahijir kunta riko a hijir daga wannan mukan ce mutum ya zo na hijir ɗinsu ba lalai ma ko da ya ɗan girma mutum ya riƙe sai a ce ko kuma fito mace hannunsa ya girma ai kaga ba ya rike shi ne da hannu ba shi ne suka ce a cinyansa ma'ana kamar yadda aka rike jariri a cinye to ya dai ko lokacin da sai da fatima ta tsara ta haifi imam hussein yana jariri ita umu salma ta kawo ma annabi shi ita ta ɗauko shi ta kawo shi ta lulluɓe shi a kyalle ta zo da shi to sai ya karɓe shi da murna to sai ta fita da ta dawo ɗakin sai ta gaishe yana kuka rurus kuma kukan da ƙarfi da murya na fitowa muryar kuka ba wai yana sharɓe ba ko kuma hawaye ya gangaro masa ba a kuka mai murya mai ƙarfi ga jariri a hannunsa ta ce ma haza rasulullah don an san an kuma jariri an harbi da ai murna ake ya ce menene kuma ya rasulullah ya ce jibril ne gashi shi ina murnan jariri ga shi ya ga mini wannan yaron naka wasu fadararrun 'yan al'umman ka su za su kashe shi a wani mahalli da ake ce makarbar shi ne shi kuka sai jibra'il alaihi salam ce da shi in kana so zan iya nuna maka kasan ma sai ya nuna miki kasan ka ce sai manzo Allah ya sa hannu da yana nan madina sai ya ɗibi ya ɗebo ƙuran karbala ɗin ya riƙe a hannunsa sai ya nuna ma'umma salama sai ilmin sa ta karɓa sai ta zuba a kwalba ta aji to shi ne take ba shi imam hussein labarin kakan ka ya gami za a kashe kakar bala ya ce ai na san wani na ma san daidai wurin da za a kada ni na san wa zai kashe na kuma san daidai wurin da za a bizni na kuma san su waye da waye za a kashe a iyalan gidana da makusantana da masu goyon bayana in ma kina so zan nuna maki bakwanci sai ya nuna mata wani bangare na jihar karbala ɗin sai a kamar ƙasa ta ta wo kusa sai ta ga makwancinsa da inda za a business da kuma umarin da sansa- sansaninsa da ma wurin da da- da zai tsaya da inda zai shahada a lokacin da umu salama ta yi kuka kuka kuka mai tsanani da murya da karfa ta sa- sallama al'amarin sai zuwa ga Allah sai ce da ta ya umma ƙarsha Allahu azza wa jalla an yara ni maktulan mazbuhan zulman wa udwana shi ya umma haka Allah Allah ya ga damin ya ganni kasashe yankakke bisa zalunci da shishi daga wato daga bangaren azalumai ke da wanda su kashe shi zulman wadda wani halin kasance shi an zalunce shi kuma an bashi su shi kuma Allah ta'ala ya ga damin haramina wato ma'anan iya- iyalin gidana mata ke matan aure da 'ya'ya mata zai ya ga damin ya gansu war haɗi wani sa'i musharradi an kora su wa atfali mazbuhi na mazlumin jarirai na kuma ya ga damin a gansu yankakku an yanyanka su kuma akan an- an zalunce su masuri na muƙayyade wasu kuma an ribace su an ɗaɗɗaure su da maruruwa wahum yastaghithuna fala yajiduna nasiran wala mu'in suna bidan taimako ba su samun wanda zai taimake su Allah ya ga dama haka shi ma wannan kana iya cewa "Ah, to ya ila ke ga daman irin wannan wannan Allah ne yake son haka ya ka yi ga daman haka ne ne shi haka Allah ya ga daman haka Allah ya ga daman Allah ba mutami ne aka abin da yake yi. amma akwai hikima akan komai da Allah ya yi me yasa Allah ya kyale a kai wani alhali yana da iko ya haka sai mu ce akwai hikima a ciki hikimar ita ce ana gwada mutum mutum gwada shi ake yi a wannan rayuwa ya abin kirki ya sami lada ya yi mummuna ya sami zunubi ya sa- wannan ya gamu da hukuma lada sakamako na jin daɗi a aljanna sakamakon aiki hukuma a wuta sakamakon aiki wannan kyakkyawa wannan mummuna Allah ya aiko ya aiko manzansa da sako manzan ya nuna mutane hanyar tsira ya nuna musu abin da za su yi su fita ya nuna musu abin da za su yi su halaka ya, ya, ya umarce su yi wannan ya gargaɗe su su bar wancan sun so su kashe shi wanda ba su so zaƙon nan ba sun yi sun yi su kashe shi allah bai dai kasu ba saboda yana da saƙo da zai isa in aka kashe annabi zai zama saƙon bai isu ba kenan to don haka Allah ta'ala bai da su kashe shi ba amma ya sha wahala har sai da ya gama isar da safa akan ba su su kuma addinin ya tabbata akan ba su su akan ba su su suka yi gaba da annabi har ya zuwa ƙarshe har ya zuwa lokacin da ya- ya- ya shiga maka da nasara ya shiga makan da suka ga ba za su iya taɓuka komi ba wasu bilhassan wasu sun ɗan taɓuka aiki sun ga ba zai yiwu ba suka tarwa tsiya ko wanda suka ce su ne za a shiga maka da ƙarfin tsiya ai ba isa ba isa ba suka ɗan taɓuka a wata ƙofa da aka fafata nan da nan kowa in baka yi ba ni wuri abin sun ga yafi ƙarfin su ƙaharan aka shiga maka suka fito suna tsammanin duk za a fili musu wayar manzo Allah ya ce idhabu wa antum tulaqa duk da haka na ciki na ciki ba su taɓa tsammanin wannan ɗaukaka ɗauka za su ima abin ne su gama da shi ba abin da su ba su yi ba to manzo Allah ɗin ya riga bai isar da saƙonsa ya kammala saƙo an gama nasa ta nasa ta ƙari ya riga ya gama isar da saƙo saƙo ta isa an lizo da hujja akan kowa saboda haka sai Allah ta'ala ya ɗauke shi ya zuwa rahamarsa ya halittar da ɗan uwansa Ali suka yi ca a kan Ali kamar yadda suka yi ma'annabi Badar da Uhudu da Hunain suka yi ma'aliki kuma Jamal da Naharwan da Sufi duk da nufin sai sun kashe shi ƙarshe suka kashe shi ɗin shi kuma ɗansa magajinsa hassan shi ma suka kashe shi da goma to daur ɗin ya zo ga hussein yanzu duk yayyana nasu an kyale su suka iya amayarwa duk suka amayar da yayyana su gaba ɗaya kowa ya faɗa min da ya faɗa kamar da zamu da sannan zamu zo akan karbala ɗin suka faɗa ɓaro-ɓaro suka ce za mu kashe ka ne don ƙin ubanka kwale sarahata suka ce za mu kashe ka ne don mu rama gayya a kan badar da hunai wannan da annabi suka samu da shi suka yi hakan allah bai da su ma annabin ba ne to ya kyale su sun ma jikarsa wanda inda shi suka samu da abin da suka yi ma annabi ke to Allah ne ya kyale su suka yi inda a ce an sallata Husaini a kansu shi ma an ci an dankara masa addinin dole akan ba su su ba su ƙaunar annabi ba su ƙaunar jinin annabi in suna iyawa da sun kashe su duk amma sai aka ƙiyar da aka dankara addinin a kansu akan ba su su suka yi sallah suka yi azumi suka yi salatin annabi alhali ba su kauna annabi sai aka je lahira sai aka tattaro su aka ce ku shiga wuta aka wuta ba mun bi Hussein ne ba muka aka ce ai ba ku son shi akan ba ku son shi kuka bi shi don Allah ya sallada shi akan ku ne da ba don ya sallada shi akan ku ba da kashe shi kuka yi kuka hana shi ruwan sha sai a sa wasu a yi watar da wasu a ba sa wasu kishi a jihar nama a ce ba ni ne nake kama hussein ruwa ba a ce eh don an kyale ka ne da ba kyale ka da za ka hana shi shan ruwa ne an yi adalci a nan ina tambayin ku yawa sai aka kyale suka amayar da abin suka suka sami matsayin da ya cancance su a wuta lihaya man haya an bayyana wa lihalika man halika an bayyana wa haya man haya an bayyana su kuma wanda suka dake aka kashe su tare da Hussein su kuma suka kai tsoron ruwan daraja to kaga kaga hikimar kenan wasu mutane sukan ga sai su kokari su nuna kamar me zai sa me kamar me zai sa a kyale ai haka a hana mana na za a iya hanawa muna iya cewa ai an hana ai an hana musu ima annabi ko ba an hana musu ima annabi ba sau nawa suna yunkurin kashe annabi amma Allah bai yadda ba sai bai kasu ba saboda in an kashe shi an kashe saƙon sai aka aka katange shi har ya isar da saƙon amma fa ya sha wahala ba yana nufin kawai cikin sauƙi ne saƙo a ce amma dai amma dai kasuwa kan bai kasu ba saboda Allah bai yadda ba har ya iya isar da saƙo to amma yanzu kuma aka ci gaba da dankara masa addini da alhali ba su ƙauna ba su so zai zama ba hikima a ciki yanzu aka kyale su to na wannan mu dai da yadda muka so ne da sai a ce mu za mu so ne kawai a ta dankara a ta tabbatar da addini ko mutane ba su so amma gaskiyar magana mutane ba su gaskiyar magana ke domin lokaci lo- lo- lo- bayan imam hussein ta kai ma san ba ba san ba ba ba mawuwaya bayan ba mawuwaya bayan su yan kwarori ne kawai yan kwarori ne sai ta kai ma aka- a maka kusan duk makiya ne makiya ahlul baiti eh sai yan kwarori to idan yan kwarori ne kawai suke son addini majority ba su sai a dankara ai ba hikima ko ba lura ba ba hikima a ciki kaga ba gwaji kenan ake yi ba. amma idan ya zama na mutane da yawan gaske suna son su mafi ko ma mu ce mafi yawa ko ma ba su zama mafi yawa ba amma jama'un da yawan gaske sai wa'annan makiya suka suna su yi musu to wannan ba hikima akan a sallada makiya akan su wannan ba zai yi don ba hikima ma a ciki ba hikima akan sallada makiya akan ma- ma- masoya alhali masoyan suna da yawan gaske amma yan kalilan ne in Allah ya so ya zama wannan sako ya wanzu sai ya wanzan da su ko da kalilan ne sakon ya wanzu amma ya sallada shi ya iko a ƙasa ba ka zai yi ba domin sallaɗon shi iko da ƙasa sai mafi yawan mutane sun- suna so ko ko mutane da yawa ko ba mafi yawa mutane da yawan gaske amma ba 'yan kaɗan ba to kun ga hi- hikiman jarabawa ke wanda su sun sukan ce to me yasa aka kyale haka nan Allah ya so haka nan kuma ya ya- mai iko ne kan komai amma abin da ya hikima ne. duk lokacin da Allah ya abu azizun hakim Allah mai iko ne kan komai amma kuma mai hikima ne duk abin da ya ce kaga akwai hikima a ciki to a wata ruwaya ita umu salama ta ce da shi a wurina akwai turba turbaya na ji shi ba- bahaushe inda ya samu tur- tur- turbaya dinnan daga larabci ne turbatun sai tur- tur- turbatun sai me ce sai ce mata tur- tur- turbatun sai kuma ya ce tur- turbaya wai shi ya rediyo ne inda ya samu ba din bai sa daga ba ne ya ce mata kuma ba to tun da dai hausa muke toto baya sai ummu salama sai ta ce a wuri na akwai turba wanda kakanka ya bani a cikin kwalaba sai ya ce mata wallahi إني مقتول كذلك وإن لم أخرج إلى العراق يقتلونني أيضا yace yace ya wala ya umma za su kashe ni ne ko da ban fitar zuwa iraq duk da haka za su kashe ni. san yace sai sai sai ya karɓi turba ɗin ya shaƙa ya maida a cikin kwalba ɗin sannan ya bata ya ce da ita ij'alha ma ƙarura ƙarura ta jaddi kisa a cikin kwalban kakana fa idza fada ta dama fa alami anni karkutun in kin ga wannan turba ɗin ya koma ja ya zama jini to ki sani an kashe ni da aka umu salama lokacin da aka kashe imam hussein ta riga ta sani mutane tana duban wannan kwalba wanda ɗauke ɗauke da turba tana ganin ya zama jini ta kira wayo ta san cewa da ba wannan kenan wannan nan ya riga ya wari kisan karura wannan turba a cikin karura turbayan karbala a cikin kwalba wanda manzo Allah ya bar ma ummu salama kuma ta gaya ma imam hussein a wani ruwaya da ta gaya mashi batun karura sai ce ai ya sani a wani jin ruwaya mata ya ce mata ya umma kawo mini wannan kwalban nan mai dauke da turba din sai ta yi shiru ta yi mamaki ta ce ban taɓa ban ta- tun ran da kakanka ya bani ban taɓa ba gaya ma kowa ba ba wanda ya tun ran da da nan da ta ya ba ta wannan kwalba ta dauke da abin nan turba din ita ba dun tun yi dan imamu sai na dan jari ba ta taba gaya ma kowa ba magana sai gashi ya ce mata ina kwalban nan ta ce ya kai kasan da wannan wallahi ban taba gaya ma kowa ba sai ce ai ya san da magana ai ya sumbanta ya mika mata ya ce in kin ga ya zama jini to ki sani an kashe sannan imam alaisar don akwai babban hanya wadda ake bi daga madina aje aje maka sananniyar hanya wannan hanyar da za ta tashi sananniyar hanya ce eh, wadda ta tashi tun daga yaman har sham to ta bi ta kusa da madina sai su bi sai su bi ta su kama hanya har su je wurin waja- wajajen juhfa sannan kuma sannan daga juhfa mutum ya kama hanya wato mutum zai yi arewa kenan a- abubuwan zai yi kudu kenan daga inda daga madina za shi maka zai kudu in ya kudu in ya zo juhfa sai ya gabas ya yi abubuwan ya yi sai ya gabas ya shiga maka ta yamma Ba wannan- wannan wannan babban wansan idan idan mutum ya fita zai zai tafi wani wuri ana so a bi shi Wa- ta ina za a bi ta hanyar da babban hanyar da aka saba to ta- shi imam musulun ta nan ya bi alhali kamar shi abdullahi bin zubair ya sulale ne cikin dare kuma ya dole ya- ya- ya bi wata hanya ba wanda aka saba ba. don yana tunanin cewa za a bi shi a yi wa a cin masa a hanya ne amma shi imam hussein ya bi hanyar da ake saba bi mutanen gidansu suka ce da shi abubuwan wannan ya tambaya da su. abin a rikicin na da nan gida su wata suna yin shi a cikin kawas mutanen gid- iyalan gidan suka ce da shi da da ka, ka karkata hanya ka bi wata hanya ta daban kamar yadda ibn zubair ya yi don kada a riske ka masu neman ka su riske ka sai ya ce la wallahi la ufarqu hatta yaqdir Allahu wa huwa qam yace la ba zan ba zan canza hanya ba zan zan bi wannan hanyar da aka sani ne har Allah ya hukunta shine mai hukunci wato ko so su cin mini ko dai da almai faru sai bi- sai bi kan hanyar da aka samu shi ko dan Zubairu ya ya fita da daddare kuma ya bi hanyar da ba za a tsammaci ta nan zai bi ba to yayin da imam hussein salam ya shiga madina ya ya shiga maka afwa ya bar madina ya shiga makka ya shiga ranar juma'a ne uku ga watan sha'ban ne kamar ish- ish- ishirin da i- kamar 27 ga ga watan rajab ya- ya bar gari ƙarshen dai rajab ya bar gari kuma uku ga watan sha'aban ranar juma'a ya shiga ya shiga makka ya shige ta yana karanta wannan mata waje turkamad yana ƙara asara bi an yi hadini tsawa asabi sannan ya sauka makka mutanen makka suka shiga zuwa gare shi da waɗanda suka zo umra da mutanen garuwa daban-daban sassa daban-daban wanda lokacin an- lokacin wasu sun zo zo umra wasu ma daga da yake tafiyan da mutum ya kan yi hankoron in za shi haji ya tsaya a madina ne ya yi ramadan tafiyan da da yake mutum ya kan ɗau- ya kan tafiya ne na kama to galiba sukan so su je su je su isa madina su yi ramadan sannan bayan ramadan a madina sai su mutane da dama daban-daban da mutanen sassa daban-daban da suka zo makka sai suna suka shiga zuwa wajen shi imam hussein alaihi salam to har da ma ibn zubair shi ma sai shi ma yana zuwa alhali da can ya lizimci wani sashi na makka ya kai rika sallah nan kuma lokaci ya kai rika dawafi saboda haka daga nan wani lokaci sai yana zuwa wajen hussein cikin masu zuwa wani lokaci ya zo kwanaki a jere kwanaki biyu a jere wani lokaci kuma ya zo bayan kwana biyu alhali shi shi imam hussein alayhi salam shi ya fi nauyi ga ibn zubair domin ya san cewa mutanen hijaz ba zai su yi masu mubaya ba matukar hussein na gare kuma mutane sun fi da'a ga hussein fiye da shi kuma sun fi ganin darajar hussein fiye da shi shi ma ibn zubair yana cikin masu sa tsammanin masu kwaɗayin hilafa ba sai ba mata ba waƙen jamal ma har ya rika yawan cewa ma wai shine shine usman yema yema wasiya kuma an a rigima tsakanin babansa da ɗalha ya taso shine aka aka raba gardama ya zama shi ya jagoranci sallah sai zama shi ya karka masu sallah shi ɗan zubairu saboda ka shi ɗan zubairu shi ma yana fatan shi ma ya zama halifa ne to a ko lokacin da ya je maka mutane suna ɗan zuwa wajensa amma da imam hussein ya zo sai suka koma ga hussein sai shi ma yana zuwa wajen hussein da jefi jefi tun da farko je a jejjere wani lokaci kuma jefi jefi to mutanen kufa sai su masu labari ya je musu na halakan mu'awiya kuma suka kyamaci yazidu suka kuma ji labarin abin da ya faru da hussein da cewa gashi bai yi mu baya kuma gashi ma ya bar madina ya koma maka kuma sun ji labarin abin da ya faru da shi ma da ibn zubair cewa shi ma ya je makka amma yanzu zuwan Hussein ya maishe shi baya yanzu mutane sun kuraja amma Hussein to sai magoya bayan ahal baiti a kufa suka haɗu a gidan suleiman bin surat al-khuzai suka tattauna dangane da labarin da aka ji na halakan mu'awiya suka gode wa allah suka yabe shi akan ƙarshen mu'awiya suleiman bin surar ya ce muawiya ya halaka kuma hussein bai yarda ya yi masu mubaya ba kuma ya fita ya zuwa makka kuma ku ne magoya bayansa ku ne magoya bayan babansa in kun san za ku taimaka masa kuma za ku yaƙi maƙiyansa to ku rubuta masa in kuma kuna jin tsoron rauni cewa ba za ku iya yaƙi wajen kare shi ba to karfa ku ruɗe shi sai suka ce la bar wallahi lallai za mu yaƙi za mu yaƙi maƙinsa kuma za mu ba da ranmu an sa gare shi sai suka rubuta masa yana makake sai suka rubuta masa takarda ga takardar da suka rubuta ma imam hussein mutanen kuba bismillahir rahman rahim lil hussein bin ali bin lil hussein bin ali min sulaiman bin nusrat wal musai bin najaba wa rufa'a bin shaddad al bajali wa habib bin zahir wa shi'atu wa shi'ati al mu'minina wal muslimina min min ahli al kuba takardake bismillah rahman rahim ya zuwa ga hussein bin ali daga waɗannan mutanen suleiman bin sarar da musayi bin najaba da rufa'a bin shaddad albajali da habib bin muzahir da magoyan bayansa na mumine da musulmi na mutanen kufa salamun alaik fa inna na hamadu ilaika allahu alladhi la ilaha illa hu amma ba'ad falhamdulillahi alladhi qasama aduwaka aljabbarul anid الذي انتزع على هذه الأمة وابتزها أمرها وقصبها بيعها وتأمر عليها بغير رضا من منها ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال الله دولة بين جباري جب بين جبابرة جبابرتها وأغنائها وبؤدا له كما بئل ثمود إنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع, نجتمع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى عيد ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله wannan wasiƙar ke bayan sun ce su ne waɗannan suka yi mishi sallama suka ce bayan haka muna godiya ga Allah wanda babu ubangiji ba shi ba wanda muna gode masa saboda ya katsa ƙarshen maƙinka wannan jamberi mai taurin kai suna nufin ma'auya wanda ainihin ya kwata ma wannan al'umma al'amarinta ya kwaci fai'arta dukiyarta kenan kuma ya kulle-kulle a kanta ba tare da yardarta ba sannan kuma ya kashe zaɓaɓɓunta ya wanzar da ashararanta sannan kuma ya sa dukiyar allah daula tsakanin jabberai da mawadatanta to nisa gare shi kamar yadda samudu ta yi nisa tir da shi sannan suka ce to mu yanzu ba mu da jagora ka zo ka gabace mu za mu haɗu mai wa Allah ta'ala ya haɗa mu akan gaskiya Nu'man bin Bashir shi ke fadar sarauta to shi ne sarkin Kuba ko kuma gwamna gwamnan Kuba ta ɓangaren Muawiya da ɗansa Yazidu yana yana fadar sarauta ba mu haɗuwa da shi a sallar juma'a kun ba mu fita idi tare da shi kuma da za mu ji labarin ka iso ka har fito ya zuwa gare mu za mu fitar da shi mu riskar da shi sha wassalam insha Allah sannan suka turo wannan takarda tare da abdullahi bin misma alhamdani da abdullah bin wa'al suka ce masu nan mutane biyu ku yi sau gaggawa suka zo da gaggawa har suka iso makka suka zo ga hussein alaihi salam a ramadan na 20 ga wata suka ba shi insha Allah da yake yanzu lokacin sallah ya yi za mu dakata da wannan ban san da irin wannan labarin ban san ina za mu kai ba don yana da tsawo amma dai insha Allah ya zuwa inda za mu iya kaiwa wa sallallahu ala